للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da amincewarsa da huwacewarsa rayuwarmu ta sake kawo wannan yammaci yau ashirin da biyu ga watan Rajab shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mun sake haɗuwa wannan majalisi na Masjidu Ali bin Abi Talibin da ke nan gandun Wambai cikin garin Azare jihar Bauchi. Darasin da muke a wannan littafi na adda'uwar dawa na Al-Hafiz Shamsuddin Al-Murabbi Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyya rahimahullah. muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka cikin karatun da za mu Allah ya ba mu ikon bi da kiyayewa abin da muke karantawa mun tsaya darasin da ya gabata cikin bayanan da malam yake yi wato karkashin fasali na i'tiyadul qalbil ma'siya ko mun je gabar da yake ambata cewa kowace kowane sako daga cikin nau'o'in sako idan mutum ya yi to tamkar ya bi gado ne daga cikin abin da magabata suka yi al'umomi zai kamata in ce al'umomin da suka gabata wato duk wani sako babu sabo mugun gado ne da aka samu idan ya kawo misali kamar misali lutiya ya ce mugun gado ne na mutane annabi lot ƙwace dukiyar mutane imma a musu ƙwange ko a musu arin gizo menene ƙwange a rage musu kenan ko albakasu kenan arin gizo fa a cikin abin da za su bayar sai a ƙara to kaga ai shine suke yi ko to wannan ko mugun gado ne na mutanen annabi shu'aib domin su ne wanda suke haka idza ktadu ala an-nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun kuma yace fala tabkhasu an-nasa ashiya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin to kaga duk ashe irin wannan abin da ake na harin gizo wanda za su yi fashi da makami wanda za su yi yaudara a cikin kasuwa ‘yan yahuda za su shiga su ɗebe kuɗin mutane wanda zai ga cewa ya samu dama ya ɗebi kuɗin gwamnati wanda zai je shi ya ƙwace dukiyar mutane ta kidnapping da duk wata muguwar hanya da dai ake cin dukiyar mutane a ƙwace musu in ma rage musu in ma musu aron gizo ba ta hanyar da shari'a ta yadda ba to kaga wannan ai ba sabon abu bane mugun gado ne na waɗansu da suka shuɗe kuma Allah ya halaka su to haka ne malai jajjero irin wannan kwatance yace mugun gado ne wanda yake na waɗanda suka gabata kuma kaga Allah ya gaya mana yadda yayi da su kenan ashe wanda yayi mugun gado daga cikin abin da al'ummomin da suka gabata aka halakar ya koya a wajensu ya aikata aka halakar da su a dalilinsa to kaga shi ma in yayi kenan ba za a kyale shi ba shine ma'anar da ibn al-qayyim yake son nunawa wallahu a'lam ya ci gaba da cewa waqad rawa abdullah ibn ahmad fi kitab az-zuhd li abihi abdullah dan gidan imam ahmad ibn hanbal ya yi rubuce-rubuce musamman a cikin rubuce-rubucen da babansa ya yi ya cikata masa wasu da wanda baban bai samu ya kammala ba hatta a cikin musnad ɗinsa akwai waɗanda ya riskar a nan ne ma malamai suka ce aka fi samun hadisai wanda suke mawdu'ai saboda itikaninsa bai kai na babansa ba duk da a cikin wanda baban ma ya ruwaito akwai hadisan da suke masu rauni to a cikin kitabun zuhudi ya rawaito wanda yake na babansa an malik ibn dinar magana da ta isa zuwa ga Malik ibn Dinar kala yake cewa auhallahu ila nabiyyin min anbiya'i bani Isra'il shi Malik ibn Dinar ba sahabi bane yana cikin tabi'ai ne ma to kaga dai wannan daga cikin batutuwa ne wanda suke nakaltowa imma dai an tarikil isra'iliyat ko kuma watakila an ruwaito shi daga cikin maganganun sahabbai wala Allah sun same shi daga annabi amma dai ba za a tabbatar ba tunda babu isnadi wanda aka jingina aw hallahu ila nabiyyin min anbiya'i bani isra'il cewa Allah yayi wahayi zuwa ga wani annabi daga cikin annabawan bani isra'il an kulli qaumik aka ce ka faɗa wa mutananka la tadkhulu madakhila a'da'i kada fa ku kuskura ku kutsa makutsar abokan gabana wala talbasu malabisa a'da'i kada ku kuskura ku sanya sifa irin sifa ta abokan gabana ma'ana kar ka sa kar ku sa tufafin su ai kenan kada ku yi tashabbuhi da su wala tarkabu marakiba a'da'i kada ku hau ababen hawan abokan gabana ma'ana kada mutum ya yi ɗabi'a irin ɗabi'a ta waɗanda suke ƙin Allah da manzansa. Me ɗabi'ar fir'auna? Takabburanci da jabbaranci ko? To, kaga wanda ya wannan, kamar ya yi irtikabi ne na waɗannan ɗabi'un. To, kada ku aikata haka. Wala Wala, wala ta ta'amu matsa'ima a ada'i, kada kuma ku ci abinci irin abincin abokan gabana in kuka aikata haka fatakunu a ada'i kama hum a ada'i kuma sai ku zamanto abokan gabana kamar yadda su ma suka zama abokan gabana kenan ko da wannan magana an jingina ta ne zuwa ga Malik ibn Dinar to amma ma'anar da za a iya fitarwa a ciki shine kamar yadda ya inganta a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wanda ya kamancece ne ya da wasu mutane to ya zama su zaka ga hikima ta shari'ar musulunci tana kokarin sabawa abin da Yahudu da Nasara suka yi saboda su ne manyan abokan gaban Allah ana kokarin a saba abin da suka aikata shari'a alhanifiyya in har Yahudu da Nasara sun ɗabi'antu a kayan wata muguwar ɗabi'a to musulunci zaka ga yayi rafabinta baki ɗaya an juya mata baya akasinta ake aikatawa to don haka an yi kashedi kada mutum ya zamanto kamar su domin Allah madaukaki ya ambata mana kada mu kwaikwayi yahudu da nasara haka na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi musnad ahmad ya so har ila cikin musnad na imam ahmad min hadisi abdullahi ibn umar daga hadisin abdullahi dan umar anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne kuma wanda yake ingantacce qala annabi yana cewa bu'ithu bis-sayfi bayna yaday sa'a hatta yu'bada Allah wahdahu la sharika lahu wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila adh-dhullatu was-sagharu ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum annabi na cewa bu'ithu bis-sayfi bayna yaday sa'a an aiko ni da jihadi asayif anan ana nufi jihadi me yasa aka keɓe annabi da ambato anan tare da cewa annabawan da suka shuɗe su ma sun yi jihadi al'ummomin da suka shuɗe su ma sun yi jihadi kissar ɗaluta ta tabbata inda annabinsu ya ce ɗaluta shine shugaba kaga da yawon annabin bisa umarnin Allah aka je aka yi wannan jihadi an ambaci wajaje da dama inda magabata suka yi jihadi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari ga zanabiyun min al-anbiya'i ya ba da labarin wani annabi da yayi yaki to me yasa aka keɓe annabi sallallahu alaihi wasallama anan da ambato saboda su waɗancan an aike su ne zuwa ga al'ummomin su kawai jihadin su baya wucewa wani tsuki iya wani tsuki kawai ke tsayawa amma jihadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda an aiko shi ne dukkan al'umma to kaga shi jihadin sa shi yasa ya game duniya ko ina jihadi yana nan ko ina shi yasa aka fantsama inda ba dan jihadi ba da da yawa ba su musulunta ba amma jihadi ne yake musu musulunci ba wai dan saboda ana son zubar da jinin mutane bane ana son a tserar da su ne daga halaka a tsamar da su daga sharka to don haka nan yace bu'ittu bisayfi baina yaday sa'a an aiko ni wato da takobi abinda ake nufi an halatta mini jihadi baina yaday sa'a gabanin tashin alkiyama dab da tashi alkiyama saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine manzon karshe kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bu'ittu ana wasa'atuka hatain ya karana tsakanin alwusta da sabbaba kuma Allah maɗaukaki ya ambata mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam alkiyama ta yi kusa da zuwansa iqtarabati sa'atu wa shakka al-qamar to shine yace an aiko shi da yin wannan jihadi hatta yu'bada Allah wahdahu la sharika lahu har sai an bauta ma Allah shi kadai babu abin bautawa da cancanta sai shi ma'ana sai an tsaye da tauhidi annabi da ya aiki mu'az dan jabal ya ce ka je farkon abin da zaka koya musu shine shahadatu allah ilaha illallah lokacin da ya aiki ali ibn abi talib ya bashi tuta har sai da ya dan yi tafiya ya tsaya ya ce alama za uqatil akan me zan yaki ya manzon allah ya ce ka yake su har sai sun shaida ba abin bautawa cancanta sai allah wani ruwaya ya ce bu'iftu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah to kaga wannan shine abu na farko cewa abota ma Allah shi kadai kada ai shirka da shi waju ila rizqi tahta dhilli rumhi kuma an sanya arziki na a karkashin inuwan mashi na abinda ake nufi an halatta masa ganima shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali babu wani annabi da ya gabata wanda aka halatta masa ganima in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kai hasali al'umomi ma duka ba waɗanda aka halatta musu ganima sai shi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ma Allah ta'ala ya ambata rabon da ake fiddawa a cikin ganima wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba ila akhir aya to kaga yana da nasibi a ciki ma'ana Allah ta'ala ya sanya wa annabi sallallahu alaihi wasallam walwala da shi da danginsa da aka haramta wa cin zakka da kuma sauran talakawa waɗanda ba su samu daman zuwa jihadi ba duka a ƙarƙashin humusi domin shi abin da aka samu na ganima ana ba da rabo ne ga wanda ya halarci yakin amma wanda bai halarci yaki ba ba shi da rabo a ciki to sai Allah ta'ala sai ya yi la'akari da talakawa da ba su samu daman zuwa ba kuma suna da bukata ko ma waɗansu wanda suke da uzuri wannan uzurin shar'i shine ya hana su ba su je ba to wannan sai aka jefa su a ƙarƙashin humusi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya tasarrufi da shi to su ma sai aka dan fara su to kaga Allah ta'ala ya sanya wa mutane hanyar samun arziki har ilo ta jihadi kun ga samun arziki ta jihadi da samun arziki ta kasuwa duka Allah maɗaukaki dama ya ambace shi lokacin da aka wajabta wa mutane sallar dare da aka ɗauke musu wannan Allah maɗaukaki ya ce menene can abin nan suratul muzammil ayar ƙarshe inna rabbakum ya'lamu إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يكبر الليل والنهار علم أن لن تحصوه كاجا الله يتي ياسن بلاك يكي أيوا با فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى كاجا أكو مجنيتا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ينكاسوا وآخرون يقاتلون في سبيل الله كاجا سيكا أبو بوكو دابيو hanyar kasuwa da kuma hanyar yaƙi waɗannan abubuwa ne wanda za su iya ba wa mutum uzuri kuma hanyoyi ne duka an yi ƙarrana su a nan hanyoyi ne da suke zamantowa sababi na samun arziki saboda ana samun ganima to waju'ila rizqi tahta dhilli rumhi yace waju'ila dhallatu was-sagaru ala man khalafa amri kuma an sanya kaskanci kaskantuwa walakantuwa was-sagaru da kaskanci adhalla ko dhilla ko dhulla wato kaskanci was-sagaru da kuma kaskanci har ilo karanta alaman khalafa amri ga duk wanda ya saba wa umarni na wato wannan hadisi yana nuna cewa wanda ya saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaskanci yana tare da shi shine shahidin wato domin ibn al-qayyim ya nuna cewa ashe ita al-ma'siya tana jawo wa mutum kaskanci a rayuwa sabon Allah yana jawo mutum kaskantuwa a rayuwar duniya kamar yadda biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana kawo mutum izza da ɗaukaka don haka ya ce wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wanda ya kamancece ne da wasu mutane kenan wanda yake saba ma Allah ya zaɓi sabon Allah a kayan biyayya ga Allah to yayi kamancece ne ne da waɗanda suka gabata a baya Allah ya halakar da su a dalilin laifi kenan yanzu shi ma yayi identifying kansa da su ne kenan ashe in mutum baya so identifying kansa da su to sai ya zamanto tafarkinsa sai ya saba da irin nasu Allah ka ba mu ikon kiyayewa fasali na gaba malin ce faslun hawanul asiyin da rabbihi walakantuwar mai sako a wajen ubangijinsa wato ba shi da wata kima ba shi da daraja wa minha daga cikin abin da sako yake sabbabawa annal ma'asiyata sababun li hawanil abdi ala rabbihi wa suqutihi min ainihi wato saƙo yana sabbaba walaƙantuwar bawa a wajen Ubangijinsa, wasu ƙoƙihi min ainihi da kuma faɗuwar darajan bawa a idanun Ubangiji, wato bawa sai zamanto ba shi da ƙima a wajen Allah a dalilin saɓawa Allah da yake saƙo yana sabbaba mutum haka, kamar yadda biyayya ita take kawo mutum daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala har ma yayi yabo ga wasu bayi, annabi Ibrahim duk abin da aka ce masa yi yake aikatawa. sai Allah maɗaukaki ya ce ya rike shi ɗan lele kuma Allah ya ambata cewa ya jaraba annabi Ibrahim kuma Ibrahim ya ce jarabawa ai haka Allah ya faɗa Qur'ani ko ya rike shi ɗan lele wani waje wa takhadha Allahu Ibrahim khalila sannan kuma Allah maɗaukaki ya jarabe shi eh wa idibtala rabbu wa idibtala Ibrahim rabbuhu fa atammahunna sai ya cika to kaga biyayya ashe sai ta kawo masa wannan daraja annabi ayyub hakurin da ya ta yi wajen bin Allah da kuma hakuri akan jaraba sai Allah ya ce inna wajadnahu sabira ni'mal abdu mun same shi mai yawan hakuri ne madalla da wannan bawa kaga sai ya daraja a wajen Allah saboda ya dauki wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'un da Allah ke so hakuri da kaddara Allah to don haka kamar yadda biyayya ga Allah yake sanya daraja ga bawa a wajen ubangijinsa to haka nan sabon Allah kuma yake sa bawa ya walakanta a wajen Allah qala al-hasan al-basri al-hasan al-basri rahimahullahu yake cewa hanu alaihi fa asauhu sun walakanta ne ga Allah shi yasa suke saba masa walau azzu alaihi la asamahu da sun samu daukaka da daraja a wajen Allah da ya kare su daga yin laifi shi wanda ya aikata sako ba shi daraja ne a wajen Allah shi yasa Allah ya bar shi da kansa amma wanda yake da kima da daraja a wajen Allah to Allah zai kare shi daga shaidan sai kaga shi kuma bai saba ma Allah ba abin da yake da kima ba a barin sai walakanta ko abin da bashi da kima shine ake barin sai walakanta to wanda yake da daraja a wajen Allah to Allah ba zai bashi yayi sabo ba amma wanda kuma ya zaɓi sabo yake aikatawa kenan bashi da daraja ne a wajen Allah shi yasa yake shi yasa yace walau azzu alaihi la asamahu da a ce suna da daraja a wajen Allah aiko da Allah ya kare su wa idha hana al-abdu ala Allah lam yukrimhu ahadun in ku har bawa ya zan ya walakanta a wajen Allah lam yukrimhu ahadun babu wani wanda zai girmama shi in bawa ya zan walakantacce ne a wajen Allah wallahi ba shi da daraja a wajen kowa kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukaki ya faɗa cikin suratul hajj aya ta 18 wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim duk wanda Allah ya walakantar da shi to ba shi da wanda zai darajanta shi in dai har mutum ya zan walakantacce a wajen Allah to wallahi sai zama to ba shi da daraja walakantacce ne shine ibn al-qayyim yace ta iya yiwa a iya rayuwa misali ai zaka iya ganin cewa wani gashi baya bin Allah din amma kuma sai ya ganshi ordinary haka a idan mutane kamar yana da kima ko to shi yasa ibn al-qayyim ya biye da cewa dan ya tabbatar maka abinda Allah ya faɗan haka ne wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim duk wanda Allah ya walakantar da shi to bai da wanda zai darajanta shi sai ya ce wa in azzamahumun nasu fi zahir ko da ku mutane sun girmama su a bayyane to ba su da daraja a wajen mutanen sun girmama su ne li hajatihim ilaihim saboda bukatar da suke da shi a wajen su nawa zaka ga ana cewa dan kai ne dan kai ne mutum ya fito ana mummotsewa a gabansa ha laisan da zuwa yana abin da kaga an zafara ana yin masa abu amma wallahi ba sa san sa ko ba bayi nan za su zage shi mutum banza kawai ya kaza da kaza da kaza ba shi da kima amma suna masa wannan abin ne saboda bukatar su a wajensa me ya saka su ya zamba shi da kima wajensu baya bin Allah haka yake ko shi yasa yace wa in azzamahumun nasu ko da ku mutane sun girmama su fi zahir a bayyane to ba su da kima a wajensu li hajatihim ilayhim saboda bukatuwar da suke da shi a wajensu ko kuma za su girmama su au khawfan min sharrihim ko suna tsoron sharrinsu in ba su nuna musu girmamawan ba to za su cutar da su shi yasa suke girmama su suna nuna musu kimantawa da sauransu amma a zuciyarsu ba su da kima tsoransu suke yi in ba su girmama su ba za su cutar da su fahum fi qulubihim ahqaru shay'in alhali kuma duk da girmamawa da suke musu a cikin zukatan masu girmama sun su ne ahqaru shay'in mafi kaskantuwan komai wa ahwanuhu ko mafi walakantuwa a waƙin rayuwa haka yana faruwa ko kaga ana ta girmama jama'a ana girmama wani ana girmama wasu amma wallahi ana girmama su ne saboda abu biyu ko dai ana kwaɗayin abin da ke wajensu amma ba wai dan suna da kimar da gaske ba ko kuma ana tsoron cutar wasu akwai sharri tare da su ana tsoron su shi yasa sai ai ta tara musu ƙasa haka ba wuce ma yake cewa ai ta tara musu ƙasa amma fa a zuciya ba su da kima to haka wanda da ya zaɓi saƙon Allah yake saɓawa Allah yake ma Allah jara'a to Allah ta'ala zai zan bai ba shi kimantawa cikin jama'a ba in har mutum ya walakanta a wajen Allah to ba zai taɓa yin daraja a wajen jama'a ba ko da ku a zahiri za a ga kamar yana da daraja yana da kima wa minha daga cikin abubuwan da ke sabbaba walakantuwar bawa da ya zaɓi saɓo a wajen ubangiji annal abda la yazalu yartakibu dhanba hatta yuhawwana alaihi wa sagura fi kalbihi bawa ba zai gushe ba yana ta aikata zunubi hatta yuhawwana alaihi har sai zunubin ya zan ya walakanta wajen yana ganin zunubin ba komai ba wa yasgura ya zigan shi dan karami fi kalbihi a cikin zuciyarsa shi sai ya ga cewa ai wannan laifin ba komai bane wannan alama ce na cewa bawa ya walakanta a wajen Allah in mutum yana aikata zunubi yana aikata zunubi sai ya kai matsayin da yana ganin wannan zunubin ba komai ba ne shi ne mala ya ce wa zalika alamatul halaki wannan kuma alama ce ta halaka duk lokacin da mutum yake ga laifinsa ba laifi ba ne laifin wasu ne laifi laifin da yake aikatawa bai kai komai ba baya ɗaukar sa a matsayin komai to alama ce na halaka domin sannan a hankali in ya daina karamin to karamin zai iya taruwa ya zama babba in ya taru ya taru ya taru sai ga ya zama juji da kaɗan kaɗan yake hallara ba lokaci ɗaya ba kamar shadda ce sai ga wata an ce ta cika alhali kuma lokaci ɗaya ake zuwa je ya tsuguna abin da bai kai ya kawo ba amma wata sai ga an ce shadda ta cika a je a yashe to haka lamarin laifi shi ma yake fa inna dhanba kullama sagura fi ainil abdi azuma inda Allah domin shi zunubi duk lokacin da bawa yake ganin sa kaɗan to babba ne a wajen Allah abinda ubangiji yake so a wajen bayi karka laifi amma in har ka aikata laifin ko da ƙarami ne ka nuna tsoro a wajen ubangijin ka cewa wannan laifin kai ya za ka yi a wajen ubangiji to sai Allah ya mai da shi ƙarami shi a wajen sai yafe maka domin ka waiwaice shi ne da tuba amma lokacin da bawa ya aikata laifi ko ko da karami ne sai ga a wannan ai ba komai bane to a wajen Allah babba ne Allah ya ba mu ikon gyarawa wa qad zakara al-bukhari fi sahihihi imam al-bukhari ya ambata a cikin sahihinsa anabin mas'udin daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda qala abdullahi yake cewa magana ce ta abdullahi mawqufi ne asar ne mawquf innal mu'mina yara dhunubahu ka annaha fi asli jabalin yakhafu an yaqa'a alayhi wa innal fajira yara dhunubahu ka dhubabin waqa'a ala anfihi faqala bihi hakaza fadara Abdullahi ɗan Mas'ud ne yake kwatance, ya ce, Innal mu'mina shi fa mumini, yara zunubahu yakan ga zunubansa in ya aikata komin ƙanƙantarsa, ka anna hafi asli jabali, kaman wannan zunubin nasa a gindin dutse yake, yana ƙoƙarin tona dutsen ya kafu an ya ka'a alaihi, yana tsoron kar dutsen ya faɗo a kansa a dalilin zunubin da ya aikata. Yana ga kaman zunubin wani dynamite ne ya saka karkashin dutse shi kuma yana karkashin dutsen kuma yana tsoron dynamite din zai fashe dutsen ya faɗo kansa mumini kullum girman laifin kansa yake gani shi yasa Allah ya rantsuwa da su fala uqsimu bin nafsil lawwama ina rantsuwa da rai mai zargin kanta idan da take zargin kanta to Allah ta'ala ya ce yana rantsuwa da ita wa innal fajir amma wanda yake fajir wanda ya doge akan laifi ya yadda da laifi ya kawance da shi ya razunu bahu ka zubabin shi yana ganin zunubinsa bai wuce kuda ba kaman kuda yake gani waqa'a ala anfihi kudan da ya zauna akan hancinsa gani yake kaman kuda ne ya zo ya zauna akan hancinsa fa qala bihi hakaza sai ya masa haka shi da abin da yake nufi ishara yadda zaka kade kuda ko gani yake zunubinsa komin girman zunubin sai yake ganin sa ai bai wuce kuda ne ya zo ya zauna a hancinsa sai ya masa haka ba fatara sai ya tashi gudu ma'ana gani yake yi ba wani abu ba ne ɗan ƙanƙanin abu ne wanda bai taka kira ya karya ba zama iya warɓar da shi kawai ai a alwala ma zai wanke shi ai aljumu'atu ila aljumu'ati ma ta wanke masa ai ramadan ila ramadan ta wanke masa kaga wanda ya kawance da laifi yawanci irin wannan shortcut ɗin yake gani yana ga laifi ne wanda yanzu za a warɓar da shi kawai alhali shi kuma yana da matsala shi laifi in aka saba da shi to ɓamɓarewa da ya gare shi yakan zamanto babba sai kaga an gagara Allah ka ba mu ikon gyarawa wani fasali ya ce faslun umumu bararil ma'asiya gamewar da cutarwar saƙo take yi cutarwar da saƙo take yi gamewa take yi ba ta barin komai ai Allah ya ambata mana ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa sun nuna mana laifi idan ana yin sa cikin al'umma ba yana shafan waɗanda suka yi ne su kadai ba sai ya shafi sauran wanda bai ci ba bai gani ba to sako yana da irin wannan matsala yakan jawo mutane takaici da tashin hankali a cikin al'umma wa minha daga cikin irin wannan cutarwar da yake yi anna ghayrahu minan nasi wad-dawabi ya'udu alayhi shu'mu dhanbihi cewa ghayrahu ha'un din nan lamiri ne da ya koma ila al-asi mai sako kenan cewa wani mai sako ba shi mai sakon ma kawai ba wanin sama minan nasi daga cikin mutane wad-dawabi da ma dabbobi ya'udu alayhi shu'mu dhanbihi shi'umcin zunubin mai saƙo yakan koma kan wani ma daban wanda bai yi ba. Shi yasa ne shimfiɗa da waccan aya. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa. Ku kiyayi fitina, ku kiyayi laifi wanda ba ta shafan wanda ya aikata shi kadai. Fa yahtariqu huwa in irin wannan fitinan shi'umcin ya zo fitinar kenan azabar idan ta zo ta a dalilin saɓon fa ya huwa shi mai saɓon sai ya ƙone wa ghairuhu wani sama da bai yi saƙon ba shi ma ya ƙone bi shu'umin zunubi wa zulmi saboda shu'umcin zaluncin da shi wancan ya aikata da kuma zunubin da ya aikata wato kenan sai ya sabbaba wa mutane su fada cikin wahala da, da tashin hankali da azaba da abin da ya kama da haka mu duba dai annabin Allah Musa alaihi salam mutanensa da suka yi sako shi ko azi yake da su yana fushi akan abin da suke aikatawa bi isa ma khalaftumuni min ba'di ajiltum amra rabbikum innakum qaumun tajhalun in ha'ula'i mutabbarun ma hum fihi duk ba inkari yake musu akan abin da suke aikatawa na laifukan fa amma da abin ya ci tira ya ci tira da Allah ta'ala ya ɗaure musu ƙasa suka shiga tihi arba'ina sanatan yatihuna fil ardi annabi Musa bai kubuta ba annabi Haruna ma bai kubuta ba su ma fa a cikin suka shiga har annabi Haruna ya rasu har annabi Musa ya rasu ba su fita a tihin ba suna cikin tihin suka waɗannan annabawan suka rasu annabi Musa bai na cikin ulul azmi min ar-rusul amma shi ma laifin da wasu suka yi sai da ya shafe shi ku duba manzan rahama sallallahu alaihi wasallam abinda wasu sahabbai suka aikata na saba ma umarninsu a udu ya saka hatta shi aka masa rotse Allah ya ba mu labarin cikin surta Ali Imran abinda kuka aikata ne ya juyo kanku bayan Allah ya ba ku abinda kuke so din to kaga laifin sabo kenan hatta salihan bayi waɗanda suka yi nagarta su ma in abin ya zo sai shafe su a dalilin da laifin da wasu suka yi to kaga mutum ya sabbaba ma kansa ya sabbaba ma wasu don haka ashe aikata laifuka cikin al'umma yana da aibi kwarai da gaske sai ga takunkumin da ake fama da shi ana tarabka addu'a ana tarabka addu'a ma har yanzu ba a fita ba saboda yadda ake addu'ar haka kuma ake dagewa kan saba eh kunnan doki ake yi ana tarabka sabon kuma ana masu addu'a suna tarabka addu'a wataƙila su ma masu addu'ar ba a su a baya ba Allah ka shirar da mu ya ce kala abu hurarata wani afar har ilau abu hurarata radiyallahu anhu yake cewa innal hubara ai kazajjeji ita ce hubara ai kazajjeji la tamutu fi wakriha ita ma takan mutu a cikin shekatta min zulmi zalimi saboda zaluncin wanda yake azzalimi zaluncin azzalimi ma'ana sabon mai sabo ake nufi wato kazajjeji takan mutu a cikin shekatta a dalilin sabon mai sabo kamar ta yaya kenan Saƙon mai saƙo zai iya kawo Allah ya kame ruwa ko? Nassosi na hadithi sun ambata mana cewa Allah na kamewa ruwa ya hana mutane saboda ƙin ba da zakka. Walam yamna'u zakata amwalihim hatta muni'u al-qatru min as-sama. To idan Allah ya rike sama aka samu fari saboda masu saƙo sun yi yawa. Kuma akwai inda Allah yake kawo aljadab farin dai bushewan amfani sai zamanto babu ruwa. inda za ta je ta tsatsage abinci babu inda za ta je ta sha ruwa babu kaga ita da yayanta duk sai su mutu ko a dalilin me dalilin wani ya aikata sako ya shafi hatta kazajjeji wa qala mujahidun mujahid cikin tabi'ai almajirin dan abbas yake cewa innal baha'ima tal'anu usata bani adama idha ishtaddat as-sana dabbobi albaha'in, tal'anu tana tsine ma, usata bani Adama masu saƙo a cikin ‘ya'yan Adam, tana tsine wa masu saƙo a cikin ‘yan Adam, idan taddatis sana, lokacin da fari ya yi tsanani. Fari shi ne assana, jam'insa akan ce sinin ko? Wato, ana nufi lokacin da aka samu aljadabu kenan. ƙamfa, ƙamfan ruwa, amfani ba zai yi ba. To, hatta dabbobi idan suka ga babu ruwa, babu ruwa, waɗanda suke sako sai su yi ta tsine waɗanda suke sako me yasa za su tsine musu sun sabbaba musu kamewar ruwa daga sama wa amsakal matar a lokacin da fari ya tsanani ruwa ya kame wa taqulu sai ka ji dabba tana cewa hadha bi shu'mi ma'siyati ibn adam wannan saboda shu'umcin sakon dan adam ne Allah ya jarabe mu shi ya saka wani go annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wancan hadisi da muka ishara gare shi hadisi wanda Abu Dawud ya rawaito daga Abdullahi dan Umar Allah da yake yin wa'azi ga muhajirai ya ma'ashar muhajirin khamsun idza ibtulitum bihinna wa'udhu billahi an tudrikuhun kaga a ciki ne yake ambata wannan ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا mutane ba za su kin ba da zakka ba har sai an hana su ruwa daga sama ai bahaushe ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce walau al bahaim lam yumtiru inda ba dan dabbobi ba da ba za a yi musu ma ruwan ba Allah sai zubar da ruwa saboda dabbobi ruwa ya sauka duk kowa ya je ya shuka an gama shuka kuma yabanya ta fito ta yi kyau kara ya dan fara fidda kai ya dan soma dusa sai kuma Allah ya kame ruwa ya za ku yi gashi dai karmami ya fita hatta fidda zangar ne ya dan fara dusa amma tsaba ma bai kunsa ba sai Allah ya kame ruwa kaga shikenan sai kaga thumma tarahu musfarran thumma yakunu hudama ko kamar yadda Allah ya kwatance to yanzu don Allah ko kun samu abinci amma dabbobi fa to don wa kai ruwan kenan baka isa dai ka ce za ka kawo karmamin gida ko za ku ci ba kai ba jaki ba dole a jakin za ka bawa da dabbobi kuma sun samu ciyawa bushashiya za a yanko musu su ci su Allah ya zubar da ruwan ne don su ko kuma tun da kun ki bada zakka ya hana ku abin da za ku amfana ayoyi ba haushe ya ce daga in gaskiya sai bata ko kuma yace wanda ya ki sharar masallaci zai ta kasuwa yanzu miliyan ɗaya zakarta nawa ne in shekara ta zo miliyan ɗaya misali kaddara ce miliyan ɗaya ta kai nisabi nawa ne zakarta dubu ashirin da biyar ko to sai aka ki bayarwa yanzu nawa ne zakar tinubu a lissafinsa da ya a cikin kowace miliyan za a cire ma dubu ɗari da hamsin ta fi ta Allah ko ba ta fi ba kaga ta Allah idan an fitar da ita kaɗan ce kuma za a ba mu talakawa ne talakawa waɗanda ake tare da su ake sallah tare da su kuma za su yi addu'a a mutum kuma ya samu lada haka ne ko kuma sannan ya sanya ukhuwa islamiyya suna ga cewa ai wani alhaji yana kulawa da su dan yana ba su zakka haƙƙin da Allah yake a ba su za su kaunace shi shi ma zai kaunace su akwai tamakkake ne akwai tarabuti bainal umma to amma ta tunubu ba baka san ina za ka kai ta ba sauran arzikin kasan ma baka san ina aka kai shi haka ne ko baka san ina aka kai shi ba kudin fetur ina ka yake kudin da ake cewa bashi baka san ina ba to yanzu in an sa maka haraji a kowace miliyan a cikin miliyan hamsin na kowace miliyan ka ɗauki dubu ɗari da hamsin misali in har haka haka ne haka dai lissafin yake nunawa eh to yan aka ɗauka maka wannan shi kuma fa awa aka bawa ba san awa aka bawa ba yi don sauran arzikin kasan ma baka san ina ya shiga ba to wannan din ma kuma baka san ina yake ko kana lada kuma ko baka so sai an karba a sun ce sai sun lissafa sun karba Allah ya sauka wanda bai sa sharan masallaci ba zai ta kasuwa ba shi yayi gaskiya to gara a share masallacin ko don akwai lada a sharan masallaci wakala ikrima ikrima yake faɗa shi ma tabi'i ne almajirin bin abbas yace dawabul ardi wa hawamuha hatta al khanafisu wal aqaribu yaqulun منعنا القطر بذنوب بني آدم فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى يبوء بلعنة بلعنة من لا ذنب له كاجبا ikirma yake cewa dabbobi na ƙasa wa hawamuha da ƙananan ƙwari hatta al-khanafisa al-khunfusa shine guda ɗaya wahiduhu shine khunfusa eh khanafis jam'in sa wannan bakin buzuzu buzuzu buzuzu da ke ƙasa da wanda bai kai shi ba wannan mai runkuɗa ba hayan nan shi ma don haka sunansa ai duk abin nan nau'i ɗaya ne to hatta wannan hatta buzuzu wal aqaribu da kunamai yaqulun za su rika cewa muni'na al-qatra bi dhunubi bani adam an hana mu ruwan sama saboda zunubin dan adam fala yakfihi iqabu dhanbihi yanzu shi uqubar zunubinsa bata isar masa ba hatta yabu abila'anati man la dhanba lahu har sai ya koma zuwa ga Allah da tsinuwar wanda bai ci ba bai sha ba wato ba zai tsaya shi yayi laifin da zai tsaya a kansa kawai ba sai da ya aikata laifin da ya shafe mu mu da bamu ci ba bamu sha ba bamu yi wani zunubi ba kun gane kaga kenan ashe zunubi da dan adam yake ta aikatawa yana siraya yana yaɗo ba kansa yake tsayawa sai ya shafi wanda bai ciwo bai sha ba illan laifi a cikin al'umma kenan sai ga abubuwa duka suna lalacewa abubuwa su zamanto ba su da albarka kaga ga kudi a hannun mutane amma ba shi da albarka ga dukiya amma ba a wadatu ba ga abinci amma ba a ƙoshi ba ga tufafi amma na cikin tsaraici me yasa saboda duka dukiyar ta zama musulubatul baraka wani fasali yace az-zullu amil izzu shin kam shi sako kaskanci yake jawowa ko ku daukaka wa min yana daga cikin illar sako annal ma'asiyata turithu dhulla wala budda wato shi sako yana gadar da kaskanci ne ba makawa kuma ba makawa shi sako yana gadar da kaskanci ga ma'abucinsa fa innal izza kullal izzi fi da'ati Allah ta'ala domin ita daukaka dukkan daukaka tana nan ne kawai wajen biyayya ga Allah subhanahu wataala asalin daukaka to tana nan ne karkashin bin Allah qala ta'ala Allah madaukaki ne yace man kana yuridu al-izzata fa innal izzata lillahi jami'a wa fa lillahi al-izzata fa lillahi al-izzatu jami'a waccan din mata zo waccan kuma ayabtaguna indahum al-izza ko fa innal izzata lillahi jami'a to nan Allah ta'ala ce man kana yuridu al-izza duk wanda yake bukatan ɗaukaka da buwaya falillahi al'izzatu jami'a to buwaya da ɗaukaka baki ɗaya ta Allah ce dangane da munafukai kuma sai ya ce yana ba da kasonta ko ai ana samu ne daga wajen Allah eh falillahi al'izzatu wali rasulihi walil mu'minin buwaya ga Allah take da kuma manzansa da kuma sauran muminai annabi ya samu saboda darajar biyayya ga Allah muminai sun samu saboda darajar biyayya ga Allah da manzansa to kenan idan ba abu wannan layin ba ana samunta ba a samunta kaskanci ne yanzu fir'auna da ya nuna alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti aka ce kada ya kashe mutanen annan Musa ya kyale su su tafi nan ma ya bankama cewa ai su ne suke da mulki a kansu za su yi abin da suka ga dama da su daga baya kuma ɗaukakar tasa ai sai ta zama kaskanci ko sai zaman to gashi na a yashi a bakin teku kuma aka gane shi ba Allah bane kuma dai al'amuransa duk suka lalace tun anan duniya wa kana min du'a'i ba'd as-salaf yana daga cikin addu'ar wani daga cikin magabata an yi ishara cewa mujahid shine yake irin wannan addu'a ina cewa Allahumma a'izzuni bi ta'atik wa la tudhilluni bi ma'siyatik ya Allah ka ɗaukaka ni ka bani ɗaukaka game da muka biyayya kada ka kaskantar da ni wajen saba maka kenan wato ɗaukaka yana nuna tana samuwa ne wajen ɗa'a ga Allah kaskanci yana lazimtar wanda yake saba wa Allah wa qala al-hasan al-basr wani cikin manyan tabi'ai hasan al-basr rahimahullah yake cewa innahum ai lalle su susuwa ha innahum ana nufin masu sabo innahum lalle su masu sabo wa in taqat wa in taqat taqata'at bihimul bagalu wa hamalajat بهم البراذين إن ظل المعصية لا يفارق قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من أساه yace lalle su wa in taqataqat bi imul bigalu ko da a ce alfadarai sun yi sukuwa da su asalin taƙo wato shine sautin da kofatan wato abin hawa yake musamman alfadarai sautin da yake yi amma nan ana nufin tafiyar da za su dinga yi da hanzari ko da suna kayan alfadaransu alfadaransu suna tafiya da hanzari ba su noke musu ba wa hamala jat bihimul barazinu albirzaunu shi ne wahidinsa albirzaun shi kuma ana nufin dawakai ne wai wasu nau'in dawakai ne wanda ke ba asalin dawakan larabawa ba ba irin dawakan da larabawa suka saba da su ba su dawakan larabawa ramammu ne kuma yawanci ba su da doguwar kafa amma lokacin da aka yi yaƙoƙuwa aka ci romawa da yaƙi da farisawa to nan ne sai aka sami irin dawakai na al'a'ajin su kuma za a gansu dogaye ne kuma suna da jiki saɓani irin na larabawan da suke ba su da girma ga jajjiru kuma ba su da dogayen kafa to shine suke kiransu da wannan suna birzaunu wato koda alfadarai sun yi hanzari da su saboda hanzarin ana jin sautin kofatansu wa hamala jat bihimul barazinu sannan dawakai sun yi sukuwa da su eh hamlaju wato shine sarat bihim sayran hasanan sun yi tafiya da su tafiya wacce take mai kyau wannan duka kinaya ne ake wato alkinayati ne anil ghina sun samu wadata kuma suna da ɗaukaka ana ganin su waɗansu kamar mu ne a yanzu a ce su waɗanda suka dage wajen sako ko da a ce sun san ɗaukaka ake ganin su a duniya suna da ababen hawa abin ban sha'awa da ba sa musu matsala ba ruwansu da gareji SUVs suke hawa matsalan inna zullal ma'asiyati la yufariqu qulubahum kaskanci na sako da suke yi baya barin zuciyarsu zuciyarsu kullum tana nan tare da wannan jin kaskancin wallahi alazim suna nan tare da jin kaskanci shine abin da Hassan Basri yake so ya ambata ko da zaka gansu kamar suna da mulki zaka gan suna kan abin hawan da suke hawa na takama da ba sa samun matsala da ababen hawansu kuma ana ganin su masu ɗaukaka in dai suna ci gaba da saɓawa Allah abin da saɓo yake gadarwa na ƙasƙanci ba zai taɓa barin zuciyarsu ba suna jin kansu su a walaƙance ba sa jin kansu waɗansu za su dinga raina kansu Shekul Islam Ibn Taymiyyah yake ambatawa yace masu mulki yace wallahi da sun san kwanciyar hankalin da muke ciki da walwalar da muke ciki duk da talaucin mu yace wallahi da sun zo sun yi yaƙi da mu da takubba dan kokarin kwacewa wannan abun a wajen mu kwanciyar hankali domin waɗanda suke bin Allah hankalinsu a kwance ne kuma mutum yana jin wata izza ta bin Allah subhanahu wa ta'ala, saboda yana ƙara shiga wajen Ubangijinsa, Allah yana ƙara jawo shi. Amma su waɗanda suke saba ma Allah ba su da kwanciyar hankali, wallahi yana taɓa gani ban sani ba ko AI ne ta yi, amma dai lokacin tun kafin AI ɗin ne yawa ne. Na taɓa gani wani ɗan clip na Elon Musk, why Elon Musk? wani wanda aka nada aka ce shine mai kudin duniya ko Elon Musk haka ne ko an ce yana da trillion ga sunan ba a sai ka san dai abin lissafin doki ranar ne baka san me ba kai dai a faɗa kawai to an ce shine mai kudi a duniya ya fi kowa kudi a duniya wallahi ana hira da shi sai dan jaru ne yake tambayan sa yana cewa yanzu kai ya kake jin kanka kai ne kafi kowa kudi a duniya ko ba a taɓa samu a yanzu wanda ya irin kuɗinka ba a modern times shi ne sai ce eh haka ne mutane suna ta kallo na amma shi fa ya ce shi fa baya fatan ko da wasa mutane su zama shi kuma lokacin da yake faɗa wallahi akwai takaici a fuskarsa yana yin magana ɗaɗɗaya alama akwai wani yanayi da baya son disclosing baya son bayyanawa yace baya fata mutane za su dinga ganin sa kamar yayi achieving yace amma wallahi baya fata kada mutane su taba fatan su zama shi kar su ta ufazan su zama irin sa shi da kansa zai faɗa haka kaga yana cikin wani takeici wallahi inda a ce Allah yake bi shi musulmi ne kuma yana bin Allah kuma ya samu wannan dukiyar tasa mai tsafta ta hanyar da Allah ta'ala yake so kuma yana bin Allah nishaɗi zai ji da ita saboda zai ta infaki yana bin hanyar Allah da ita to kaji dai abin da Hassan al-Basri ya faɗa yace inna dhulla inna dhulla al-ma'siyat inna dhulla al-ma'siyati la yufariqu qulubuhum ba ta barin zuciyarsu aballahu illa an yudhilla man asahu Allah yaki dole sai dai wanda yake saba masa yasan ya kaskanta wanda yake saba wa Allah Allah bai yadda ya zama madaukaki ba ko da a zahiri ana ganin sa a daukaki a zuciyarsa yana jin takaici kuma yana cikin wani irin takunkumi na rayuwa wanda shi Allah kaɗai san irin ukubar da yake sha na takunkumi rashin nishadi haka kawai ga komai at his disposal amma an hana shi nishadi babu jin nishadi a zuciya kullum yana jin zuciyarsa cikin fargaba babu nishadi shi yasa sai ga mutum yana da dukiya amma sai a ce rataye kansa suna yi a ƙasar turai وقال عبد الله ابن المبارك عبد الله ابن المبارك wani babba a cikin tabi'ai yake cewa ra'aitu dhunuba tumitu alquluba wa qad yurithu dhulla idmanuha wa qad yurithu dhulla idmanuha وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها يكي رأيت الذنوب تميت القلوب ni ina ga zunubai su suke ta kashewa zukata zunubai suna kashe zuciya su sanya zuciya macacciya ba ta da rayu wa qad yurithu dhulla idmanuha kuma alal haqiqa idmanuha dawwama akayin sako yurithu dhulla yana gadar da kaskanci ga mutum wa tarkul dhunubi kuma ku sani barin sako fa hayatul qulubi nan ne rayuwar zukata yake wa khayyir li nafsika isyanaha don haka ka zaba ma kanka saba ma zuciya wahal afsada dina illa muluku akwai waɗanda ma suka ɓata addinin mutane sama da shugabanni don su ne za su iya jan mutane kayan abu wa ahbaru su'in da muggan malamai wa ruhbanuha da malamanta dai masu bauta ba akan hujja ba ai ba wanda suka ɓata mutane kamar wannan muggan malamai da muggan shugabanni su suka ɓata mutane ba za su yi abin da ya dace ba duk lokacin da muggan malamai suka raɗi shugabanni to shugabanni lalacewa suke yi lokacin da mutanen malaman kirki suka raɓi shugabanni shugabanni daidaita suke yi haruna rashid kai gabaninsa tun can baya irin su umar ibn abdulaziz maluma ne suke tare da su sai zamanto al'amuransu a daidaice yake duk da cewa shi ma malami ne amma malama suka raɗe shi ya jawo malaman kirki a jikinsa sai al'amuran suka daidaita khalifa harun rashid a baya baya a dolatul uthmani abin nan abbasiyya mutanen kirki suka rabe shi sai al'amuransa suka zan sun daidaita ko su sardauna da ake ambatawa waye babban malamin sardauna Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ba ga bai ɗebi kuɗin mutane ba ba ga sai ya kirki ba to shugabannin yanzu ko malaman bokaye ne tare da su da malaman tsubbu da malaman tsafi shi ya saka komai ma suke aikatawa dan za su ce ah to wanda ya ce shi Allah ne kowa zai iya zama Allah zina ta halatta ya ce ga matasa kai ba su ba ma kowa ma zai iya yi sallah ba dole bane a yi to wanda ya faɗi irin waɗannan abubuwa kana tsammani zai ragar a wajen ɗiban kuɗin al'umma zai ce gadai ne ayin aka ɗiba aka je aka yi umara aka biya ma waɗansu alarammomi suka je suka yi aikin hajji aka je umara ko aka gina masallatai ko aka yi kaza kaza ai shi kenan an tsarkake ba ga 'yan tatsina ba ai su cewa suka ce eh zakka wajibi ne amma idan ka dan tsakura a cikin trillion sai ka dan ɗebo bunch ɗaya ka bayar shikenan ka yi zakka to ai kaga sai mutanen banza da sai ko zama yan tsina ko to shi yasa kai ce wa hal afsada ad-din illa al-muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha ai ba waɗanda suka bata tarbiyyar jama'a kamar muggan shugabanni domin idan shugaba ya samu istiqama al'umma suna daidaita wa ahbaru su'in wa ruhbanuha da malaman banza Allah ka samu dace Allah ka dora mu hanya madaidaiciya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada ya ba mu ikon kiyayewa wanda muke kuskure muna roƙon Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum